أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ne ko sha bakwai sha shida ko? sha bakwai sha bakwai ga watan zulkada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 31 ga watan bakwai shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar ibn yasir masallacin da ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a littafi ne wallafar babban malami shehu shehu musulunci shehu usman dan podio allah ya masa rahama wannan kuma shine darasinmu na arba'in da. takwas a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da ya shafi zakka inda malam ya karantar da mu wasu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke da alaƙa da zakka na farko dai sai malam ya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a babin zakka shine kowane ɗaya daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu zakka ya ba da zakkarsa kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni kaga a nan malam ya dunkule karatun gabaki ɗaya duk abin da za mu karanta yana ƙarƙashin wannan ainihin wato sadara ɗin to amma sai malam kuma bisa al'adarsa sai ya ci gaba da kawo hadithan kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hadithan imam al-bukhari hadisin da sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ruto inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya amma ya zamanto baya bada zakkar wannan dukiya din to a'a mayan masa da wannan dukiya ta zama wani kumurcin maciji mai ban tsoro mai bala'i da dafi wanda yake na tsiya a tattare da shi wanda zai kama gefen bakin wannan mutum ya dinga saransa yana zuba masa azababban dafi sannan yana cewa ni ne dukiyarka ni ne kuma taskarka da ka taskace ka hana haƙƙin Allah a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta fadin Allah ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗannan da suke rowa suke hana abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falala na dukiya kar su taba tsammanin alheri ne suke shukawa kansu bal huwa sharrul lahum Allah madaukakin sarki ya ce sharri ne suke shukawa kansu wai sai tsawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama kuma za a rataya musu abin nan da suka dinga yin rowa da shi na dukiyoyin su ranar alkiyama bayan an mayar da shi maciji mai irin waccan sufa da muka karanta sannan malam yake cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam barin karɓar ainihin wato zakka cikin abin da bai kai nisabi ba domin a wasu wuraren akan iya samun azzaliman malamai ko limamai musamman a ƙauyuka su ce ai ita zakkan nan a komai kankantar dukiyar mutum sai ya cire ta a dinga ɗaukowa ana kawowa gidan liman shi kuma yana gararin gabansa to sai malam yake cewa yana daga cikin sauka daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karɓar zakka cikin dukiyar da bata kai nisabi ba domin allah maɗaukakin sarki ya shar'anta zakka ya wajabta ta amma cikin abin da ya kai nisabi to menene nisabi a cikin dukiya wanda sai dukiyar mutum ta kai wannan sannan za a ce ta kai nisabi to sai imamul bukhari ya kawo mana hadithi wanda ya ruwaito shi daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka kwata kwata cikin abin da bai kai wusuki biyar ba idan mutum manomi ne ya noma shinkafa ko alkama ko dawa ko gero ko masara da ire-irensu ya zamanto abin nan da ya noma bai kai wusuki biyar ba to bai kai wato dukiyar nan ta noma da yayi bata kai zakka ba dan haka karɓar zakka a cikin wannan dukiya da bata kai nisabi ba zalunci ne dan haka sai ya kai wusuki biyar wusuki biyar din nan kamar yadda muka karanta satin da ya wuce shi yake daidai da kwano 300 ma'ana sa'i 300 shine wusuki biyar to idan mutum yayi noma sai ya noma abin da ya kai wannan adadin bayan an cire ainihin wato hashab an cire yayi an cire zangarniya an cire dusa-dusa an cire duk wani abu na abu nan tsabar da aka auna ta ta kai sa'i 300 to wannan noma ya kai a yi masa zakka sai a kasa shi gida goma a ba wa waɗanda Allah ta'ala ya ce a ba wa kashi ɗaya cikin goma idan noman damuna ne in kuma noman rani ne ɗaya bisa ashirin kamar yadda mawa karanta sannan idan kuma abin ya shafi kuɗi to babu zakka cikin duk kudin da bai kai ko dukiyar da bata kai ukiya biyar ba duk ukiya daya tana daidai da dirhami ainihin wato 40 kaga 40 sau biyar kaga dirhami 200 kenan to mutum ba zai ba da zakkar zinaransa ko azurfarsa ba sai idan zinaransa ya kai guda 20 idan kuma azurfa ce sai ta kai azurfa 200 ma'ana idan dinar ne sai ya kai ashirin idan dirham ne sai ya kai ɗari biyu na fata gane kamar yadda na faɗa satin da ya wuce kuma da wannan ake ƙiyasin sauran kuɗaɗe na duniya da su ake ƙiyasi a ga cewa dukiyarka ta kai zakka in naira ce ko dala ko pound sterling da sauransu ko bata kai zakka ba sai an kalli dirham ashirin ɗin nan an fahimta dirham ɗari biyu kai dirham 200 din nan in aka kai shi kasuwar dirhamai in an sayar da shi zai kai naira nawa a kudinka na naira to adadin abin da ya kai shine nisabun kudinka in ya kai na naira zaka bada zakka dinar in aka ce kana da dinar 20 in ka dauke shi ka kai shi kasuwa ka ce kana so a canza ma shi ya koma naira naira nawa za a baka to wannan naira da aka baka a dinar ashirin to shi ne in ma ba dinar ɗin kake da shi ba to naira in ta kai wannan mikidarin to ta kai zakka sannan kamar yadda muka faɗa sai ya kai ko da mutum yana da kuɗin da ya kai nisabi to sai sun shekara kuma sai sun zama mallakarsa ce walai zafi ma duna hamsi zaudin min al'ibuli sadaka maza Allah ya ce kuma babu zakka cikin raƙuman da ba su kai biyar ba shi ma duk mun yi bayani satin da ya wuce ya sake kawo mana hadithin ainihin wato bukhari wato hadisin da sayyidina abubakar ya rubuta takarda zuwa ga ainihin wato anas dan malik yake gaya masa yanda zai fitar da zakka yake ce masa babu zakka cikin dukkan tinkiya ko akuya ko raguna da ba su kai guda arba'in ba idan ɗaya ya ragu to ba su kai nisabi ba sannan kuma sai ya ce yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kar a haɗa dabbobin da ba a haɗa suke ba kar a raba dabbobin da suke a haɗe saboda tsoron ba da zakka wannan mun ba da misali satin da ya wuce sannan ya ce yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan dukiyarku ta dabbobi haɗaka kuka yi ba ta mutum ɗaya ba ce to yanzu wannan dukiyar in an zo tun da a haɗe suke nan suke kwana nan suke tashi daga nan ake kora su kiwo gurin kiwonsu ɗaya ne gurin kwanansu ɗaya ne gurin shan ruwansu mashayarsu ɗaya ce to wannan ana ɗaukanta a matsayin dukiyar mutum ɗaya da aka mai karɓar zaka ya zo zai karɓi zaka amma in ya karɓa ku kuma masu dukiyar sai ku koma ku daidaita ku sasanta tsakaninku wani daga cikinku in a nasa aka ɗauka sai a yi masa ciko kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ko yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karɓar tsohuwa a wajen zakka ba a karɓar mai ido ɗaya ko wadda take da wani aibu sannan ba a karɓar ɗan bunsuru amma an tashi lissafi duk za a lissafa da su amma ba za a karɓi tsohuwa ba ba za a karɓi wadda take da aibu kamar ido ɗaya ko makamancin haka ba sannan ba za a karɓi ɗan bunsuru ba duk da cewa an tashi lissafi da su za a yi da haka ba za a karɓa kuma daga cikin zaɓaɓɓun dabbobin mutum ba kuma ba za a karɓa daga cikin ƙasƙantattu ba sai a karɓa daga tsakatsakiya to wannan shine abin da muka karanta a gurguje satin da ya wuce qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam ikhraju zakatul fitr qabla al-khuruj ila salati nadban to malam ya gama magana akan zakkar da ta shafi domin zakka iri biyu ne akwai zakka wadda ainihin wato take ta dukiya abin da ya shafi kuɗi abin da ya shafi dabbobi abin da ya shafi ainihin wato kayan noma sannan kuma akwai zakkar da kai ita zancen da ya fi shahara ba kuɗi ake bayarwa ba abincin da mutane shi suka fi ci shi za a cire a bayar a fitar a matsayin zakatul fitar zakafin da kai wadda cikin ramadan din nan da ba da dadewa bai wuce kusan galibin mu duk za ga wanda Allah ta'ala ya sa yana da wadata duk kowa ya cire zakatul fitar zakka ce wanda ake fitarwa yaro da babba da namiji da mace da bawa da da kowa da kowa ana fitar masa matukar akwai iko to yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a abin da ya shafi zakatul fitr a fitar da ita kafin a tafi masallacin idi wasu daga cikin sahabbai ma sun so a fitar da ita kwana biyu ko kwana uku kafin sallar idi misali saura kwana biyu a yi sallar idi ko kwana uku mutum tun yanzu ya auna zakatul fitr ɗinsa da tasa da ta 'ya'yansa da ta iyalansa matansa duk ya cire ya bayar musamman yanzu mu a kasar hausa yadda dama galibi abinda ake bayarwa a zakatul fitr kai ka ce wahayi ne ya sauka aya ƙwaro a cikin ƙur'ani cewa a cire gero da mawadatan da waɗanda suke matsakaita da na ƙasa kowa ya tashi zakatul fitr gero yake cirewa kuma an ce galibu kuti ahlul balad haka in ka karanta fiqhu ma a malikiya ce akai galibin abincin mutanen gari to yanzu saboda Allah gero ne galibin abincin mu sai ka je ka samu gidan alan guburo ne za ga ana dan yin biski wani lokaci da gero ko kuma a yi koko da safe amma zai wahala ka je gidan mutane kaga an sarrafa gero da rana ko an sarrafa gero da daddare a matsayin abinci an ce galibin abincin mutane amma kowa wani ma ga disito ɗinsa ba gero shinkafa ce da sauran nau'o'in abinci amma lokacin ya zai sa a siyo buhun gero sai a kawo kai ka ce nassi cewa ya a cire gero a matsayin fudda kai kuma sannan mutum ba zai bayar ba sai zai fita sallar idi ka gaya mun a wani injin nukan za a ji a niko gero a ranar sallah ita hikimar zakatul fitar daga cikin hikimominta shine a wadatar da talakawa ga barin fita nema a ranar so ake kowa ya zauna cikin farin ciki da iyalansa wani za a ga tsawon kwanakin shekara baya iya zama cikin iyalansa saboda kullum abin da za a ci sai an je an samu kullum abin da za a ci sai ya je ya nemo to sai ake so ranar sallah shi ma 'ya'yansa su farin ciki yau abba ya zauna a gida matansa su yi murna yau ga mai gidansu a zaune bai je ko ina ba saboda abin da zai je nema an ce a tallafa masa to saboda haka kaga a madadin in ma geram ne mutum zai cire yana ganin shi shine abincin da ya fi ci ko kuma ya zaɓi ya fitar da gero to kamata ya ce ya bayar da shi da wuri kamar kwana ɗaya ko biyu kafin abin nan shi yasa akwai malaman da suke da fatawar a ba da kuɗi dan wani ba abincin ne da yake da bukata ba yana da abincin abin da zai sarrafa abincin yake nema amma dai zancen da malamai suka fi yarda da shi shine a bayar da abinci in ya so mutum in ba abinci yake bukata ba kila an bashi gero kwano biyar kuma kwano biyu yake da bukata sai ya sai da kwano ukun sai ya zo ya sarrafa kwano biyun da shi na fata an gane amma dai gaskiya ba wai gero ba wai nassi bane yace gero za a cire ci aka yi mafi yawan abincin mutanen gari to kaga kamata in mutum mawadaci ne ma ya cire shinkafa kaga shinkafa ko ranar idin da safe ka cire ka ba za a iya sarrafa ta ko da ba kayan miya za a iya cin fara da mai ko kaga dai a ranar an wadatar da mabarata da talakawa da masu fita nema kullum an wadatar da su ba sai sun fita ba to shi sa aka ce a iya shi sa abdullahi dan umar an ce yakan cire zakatul fitr dinsa kwana biyu kafin sallar idi to kaga anan mutum zai shirye ya san cewa automatic ranar sallah ba zai cire ba ba zai je ko ina ba domin abin da zai je neman gashi an kawo masa sadaka sannan su kuma wanda ake ba sadaka su kuma sai suka jahilci ita kanta zakatul fitr sai ga mutum limamin unguwa kowa ya cire zakatul fitr shi yake kaiwa kuma shi baya cire ba wato so ake abin ya kai ga wanda shi ya fi kowa tsananin bukata a cikin al'umma da haka misali ni ni ma an ka kawo min ba ni da wadata wane ya kawo min wane ya kawo min sai na ga ai zan iya zan iya cire abincin da zamu cire zamu ci a ranar a samu rara to ni ma a cikin wannan rarar sai kuma in cire in kai wa wanda domin na taba gaya wani malami yace in na cire in bashi na ce Allah gafarta malam kai kadai za a yi ta ba an ce sai ya tashi shinkafa da gero da waye sai ya tashi buhuna da sallah saboda ba ma in ma baka bashi shi zai tambaya ce in ka fitar da zakat ya zazzare ma ido in ka fitar da zakatul fitr ɗinka ni zaka kawo wa da haka sai ga akwai wanda shi yanzu kaga yana da wanda suke bashi ma akwai wanda ko ya tambaya sai da na tambaye shi na ce Allah gafarta malam kai fa akwai wanda ko baka tambaya ba duk shekara kana cikin list kai za su kawo to yanzu a wani a can gefe wanda shi kuma ba mai bashi ba wanda ya san da shi ma ballansa na ya kawo masa ya yi shuru ya ce haka abin yake da ce ai dama so ake yi ta yawata ba kawai dinga kawo ma kana tarewa ana kawo ma kana tarewa kuma dukkan zagaya yawanci malamai da ake ba za ka ba sa cirewa Allah ba su haƙuri mu duk da suke unguwanni da malamai duk da ake bawa zakatun fitir to sai zai wahala ga shi ma mutum ya cire kuma hikimar shi ne an tara maka kwano goma a matsayin zakatun fitir sai ya zamanto buƙatar ka kwano ɗaya ne to so ake kai ma in ka cire na ranar to kai kuma sai ka auna ku biyar ne a gidanku sai da kai da iyalanka sai ka cire kwano biyar sai ka duba wani wanda shi kuma bai kai ka ba sai ka aika masa shi ma kilan aka yi loki ka aika masa kuma wani ya aiko masa sai ga zai iya cire abincin ranar sai shi ma ya sarrafa ya cire abincin ranar sai ya aika wani sai ga kowa ya wadata amma yawanci sai ga wasu ne kaɗai suke wadata a zakatul fitr da haka da sassafe zai zo malam ya shimfiɗa katuwar tabarma a ƙofar gida wannan ya zo da buhu wannan ya zo da kwano an auno da an kawo yana ta tarawa kuma ita hikimar ta ba ce aka kai ta tarawa ba saboda ka'idar ta wajibi ce cewa aka yi akan kowa yaro da babba mace da namiji in dai mutum musulmi ne shi to sai ya cire ko yau aka haifi yaro sai an cire masa to sai ya zamanto kai mai gidan da sunan malanta baka cirewa kana karantar da mutane su zakatul fitr amma kai baka cire in an kawo ma sai ka dafe to kamata ya a ga misali daga gare ka baka da dai ikon yanzu ba dan an kawo ma sadaka ba gaskiya baka da ikon ka cire zakatul fitr kuma ita zakatul fitr abinda aka ce abinda zai wadatar da kai a ranar to ragowar a ciki zaka bayar ba ce akai ka auna eh to na ware daga nan da zuwa karshen wata insha Allah sai ragowar a'a abin da zai ishe ka a ranar kana da shi ya to ragowar ko da misali kuku biyar ne a gidan amma abin ba zai isa na mutum biyar ba cirewa mutum uku a iya ikon ka kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma ku lura da kyau za ku ga yawanci a wasu rukunin mutane da ba sa cirewa musamman wanda na gama wanda su ake kaiwa sai suka dauka ya an ce a ba talakawa su kuma talaka ne dan haka an ce a ita kawo musu suna tarawa a so ake ko kuma wanda su ma ya wafi su talauci amma ido bai kai zuwa gare shi ba to su ma sai su cire sai su aika masa kuma shi wanda nake baku misalin nace masa alaran ma yanzu akwai sauran yan uwa abokanka na san su ba sa samu kamar yadda kake samu to ko su ka dinga ba mana su kila kai kafi su jama'a ko kafi su masu kawowa to in ka aka kawo maka kai ma sai ka fitar sai ka ba su an fahimta to wannan shine zakatul fitr da haka kaga bangarorin guda biyu bangare na farko masu fitarwar in za a fitar galibin abincin da mutane suke ci za a fitar in kuma ka fitar ba daga galibin abincin mutane ba baka kyauta ba amma zakatul fitr ɗinka yayi amma sai ka bayar da wuri dan a samu damar sarrafa kamar yadda na bada misali da gero dan yawanci za ga wani bai da geron masu ya siyo yana da shinkafa amma ba zai taba ta ba yana da masara ba zai taba ta ba yana da kaza ba zai taba ba geron sai a tura a auro saboda su talakawa wayanda aka ce a ba ba su san shinkafa ba ba su san sauran abinci ba gero suka sani sai kawai siyo gero sai ya basu su kuma da aka ce a basu su kuma a hannu guda sai mutum shi kuma sai ya dauka kawai ya bude buhu in wannan ya cika a dinke ce a dinke shi a ajiye sai kuma a bude wani buhu sai a yi ta dura ana ta zuba a'a abin da ake so shine an baka da baka da iko na kai kanka ka fitar kai kanka yanzu abin da zaka ci so kana da bukatar sa baka da shi sai wane da wane sai suka kawo maka sai ka ware abin da alhamdulillah kaga da ina tunanin ba zan samu damar yin abinci ba yau kuma gashi yau in ma an fita kasuwar kasuwa tana rufe ko kaza kaza kaza alhamdulillah gashi an aiko min da kwano biyar yanzu kwano ɗaya ya ishe ni to ni ma bari in cire kwano wannan shine halin sahabbai in ka samu sai ka tuno da dan uwanka ba ka zama dan kaza samu ka kidangi ba Allah ya sa kun fahimci sakon da ka ga nayi balansin bangarorin guda biyu da mu su wanda ake ba da kuma su masu bayar Allah ya samu dace wa fi sahih al-bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yayi umarni da ayi zakafin da kai qabala qabala khurujin nas ila salat tun kafin mutane su tafi zuwa sallah har manzon Allah hadisi yace duk wanda ya bayar da ita kafin a fita zuwa sallar idi fa hiya zakatun maqbula zakkar fidda kansa tayi an karba duk kuma wanda ya ki fitar da ita sai bayan ya da daga sallar idi fa hiya sadaqatun min sadaqat wannan ba ta da bambanci da sadakokin sauran sadakokin ba zakatul fitr ba zakatul fitr kafin mutane su fita sallar idi aka ce a fitar ko kafin sallar idi da kwana daya ko kwana biyu ko wani abu mai kama da haka wannan hadithin hadisi ne wanda yake imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun zaka a abwabu sadaqa abwabu sadaqatul fitr babu as-sadaqatu qabala al-eid sai kawo wannan riwayar ta abdullahi dan umar وفي صحيح البخاري ومن طريق سنته صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الأغنياء na daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karɓar zakka daga wajen mawadata wa radduha ila alfuqara da mayar da ita zuwa talakawa haisu kanu duk inda talakawa suke kar wani ya ce to ai area da nake duk ba talaka duk mala'u ne a gurin GRA ne duk gaba ɗaya kowa hannunsa ciki ya cuɗu baya to shi kenan sai a yau nan cikin gari da haka in ka fitar duk inda talakawa suke sai ka je ka neme su ka kai musu ina fata an gane shi ne ma'ana yana cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita zakkan nan an gama magana zakatul fitr a karba daga mawadata a bawa talakawa duk inda suke a neme su wujuban kuma wajibi ne wajibi ne a cire zakka kuma a bawa wa'anda Allah ta'ala ya ce a ba وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث يا تبت cikin bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li mu'adh bin jabal radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yadda hina ba'athahu ila al-yaman lokacin da ya aika shi zuwa kasar yaman yace satati qauman ahla kitabin ka sani zaka je wa wasu mutane waɗanda suke ma'abuta littafi ba musulmai bane ahlul kitabi ne fa idza ji'tahum in ka je wajen su fad'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illallah farko ka kiraye su zuwa ga su shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma hakika ma'aikin Allah annabi muhammadu ma'aikin Allah ne wannan shine farkon abin da zaka fara da su domin imani a kansa ake gina komai idan imanin mutum ya sakurkwace to duk dokokin Allah ba zai iya bi ba abin da ke sa mutum ya tsaya akan bin dokar Allah imani yanzu hatta zakar nan da ake magana aiki ne na imani idan imanin mutum ya samu matsala ba zai iya cire abu kamar yadda muka ba da misali satin da ya wuce ko kuma kawai ya ɗan tsakura abin da ya ga dama ba zai zauna ya yi lissafi na tsakani da Allah ya cire ba kawai sai ya tsakura abin da ya ga dama ya kuma ba wa'anda ya ga dama banda wanda al- wan- banda wanda zai yi mursisi ba ma ya lissafi ballanta na ya cire zakar akwai su suna nan da yawa suna nan su kuma ire-iren su dukiyar kawai tara ta ake amma zancen ya yi lissafi wai ya tuno da wani haƙƙin Allah na zakka Allah baya yi sai kuma wanda su kuma wato wato suna yi amma ba yanda ya kamata ba shine wanda zai zauna kawai ya lissafi ya ga kai kudin nan yayi yawa kawai sai ya dan waru wani kaso a ciki ya dan babbayar kawai shikenan ba za dai a ce bai bayar ba tunda ai ba ba ku san hakikanin kudin sa ba kun dai ga ya cire ya bayar sanin hakikanin dukiyar tasa daga shi sai Allah da ya halice shi to saboda haka shi yasa ake so a wayar da kan mutane a dinga ta- gina su akan tsoron Allah da imani idan imani ya samu shine za a ce ka tashi kai sallah duk abin da kake ka bari ka je kai sallah in ba imani sai ga in mutum imanin sai ya sanyi sai ga yana wasa da sallah ko ya wata ya ƙi yin wata imani ne yake sa mutum a ce ya azumi yayi a ce kai awa takwas awa goma baka ci komai ba kana jin yunwa ga abinci a cikin ɗakin ka a ce ba za ka ci ba wallahi imani ne da takawa haka a ce mutum zunzurutun kuɗi ya cire wajen miliyan ɗaya da rabi shikenan Allah ya uda ba za su dawo ba ya je ya aikin haji ya dawo wannan shi ma imani ne yake wannan ya kuma yadda ya hau jirgi yana kallo su rabu da ƙasa su yi sauraron samaniya illa ma sha Allah kuma yana da labari in aka samu technical problem akwai matsala kila ma yana da labarin wani fa sun hau taya ta makale shi kenan tun daga nan kawai sun ma'amata hufa a kabara amma duk imani sai ya sa ya daure ya je aikin haji to wallahi haka shi ma imani ne zai sa mutum ba wanda ya sanya ya tara kudinsa ba wanda ya san iya irin gwagwarmayar da ya yi ya samu kudi ba wanda ya san iya guraren da kafarsa ta taka wajen neman kudi kuma ya samo kudin nan da kyar kuma ya tara su Allah ta'ala ya sa su taru kuma kawai a ce in shekara ta ya zauna ya lissafi ga wani can bai sanya kai ka samu kudinka ba Allah ya ce ka bashi kuma ba ce aka yi ka bashi 200 ko 1000 ko 2000 ba ce aka yi ka ɗauki kuɗi mai nauyi ka miƙa masa ka cire miliyan ɗaya ka dubu wasu mutum hudu ka basu kowa kwata miliyan ga wani bawan Allah bai ji ba bai gani ba kawai ka ce zo bawan Allah ka bashi kwata miliyan kai ka san wallahi sai da imani ba abu ne mai sauki kamar yadda na gaya muku satin da ya wuce in kudin dan kadan ne yanzu ga yadda muka yi lissafi satin da ya wuce miliyan 1,025 ne to wani zai iya ganin 25,000 allah na tuba zai iya cire ce bayar amma an aka ce miliyan 25 zai cire ba to nan kuma zai ta faman sakawa ya kwance ta decided to sai ga masu sai wanda allah ta'ala ya zaba fi sa fitinar dukiya da kake kallanta tana nan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu jamil ka karanta tarihinsa yana cikin talakawa yana zaune ya ce ai ma addu'a yi kuɗi annabi ya ce in in ka zauna ya ce a shi yana so ya sha kwana wani fanye sha kwanan nan fa kifewa yake ba ya ce shi insha Allah ba zai kife ba aka yi addu'a ibnu jamil ya samu kuɗi daga cikin abubuwan ibnu jamil kawai ma ya tashi daga cikin unguwar hausa kawai ya koma GRA ce talakawa sun yawa nan ku duk da ka tsallaka kwatami ya yi nesa da gari ya fita lokacin shekara ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa a karɓo zakka wallahi bai bayar ba bai bayar ba hadda aka zo ga annabi ya ce ma yanki mubunu jamilin illa an kana faqiran fa aganahu Allah yace in kana neman cikakken butulci shine abin da ibnu jamil yi yace ba komai ne yasa shi ya wannan butulcin ba sai dadan talaka ne fitik Allah ya wadata shi to kaji karnin farko ma fake shi yasa wani yanda kaga Allah ya baka wallahi shine alheri wallahi wani yayi kudi lalace ne yi za yi ta addu'a ana allailu a ɗarafan nara Allah ba zai ba shi ba saboda ba maslaha ba shi kuɗi kuma da Allah ya hana shi wallahi san sai yake an fahimta saboda haka ba kuɗin ba jarabobin da ke ƙarƙashinsu da kuma cin jaraba shi ne rigima an fahimta to wannan shi ne da haka amma in akwai ingantaccen imani to za ga wannan zai yi wa zuciya sauƙi mutum zai fi ƙarfin zuciya sai murkushe ta ba don tana so ba don ammaratun bisu'i ce ta dinga gaya masa wannan kudin nawa zai jawo maka in ka buga wata harkar da shi yanzu sai ka samu kaza to sai ga mutum ya abin nan amma inda karfin imani sai ya kama zuciyar ya buga ta da ƙasa ya yi abin da Allah ya ce a yi to Allah ya ba mu wadata kuma ya ba mu irin wannan karfin zuciyar maza Allah ya ce wa abin nan wato mu'ad bin jabal ya ce farko in ka je wa wayannan mutanen ahlul kitabin farko farkon abin da zaka kira su su musulunta ba tuko umma mutum yana da dukiya farko zai hana zakka zai hana kaza duka ce ka yadda kawai su ce kalmar sha duk abin da mutum zai aikata matukar ya karɓi musulunci mai sauƙi ne shi yasa musulunci da ya zo bai rushe komai ba kawai so yake a yi imanin a ce an yadda ba abin bautawa sai Allah an yadda annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne kawai a fara tsayawa a wannan matakin duk da cewa kuma wane yana shan barasa wane yana kaza wane yana kaza wannan duk sunansa zunubi shi ko kin shiga musuluncin kafirci ne an fahimta kamar yadda dan fodiyo din nan lokacin an ce akwai wani shehu a Borno da ya dinga rubutowa wasiƙa yana marradi cewa yana haɗa mata da maza wajen a makarantarsa ya ce abdullahi gwanda a bashi ansa abdullahi dan fodiyo da ya tashi bashi ansa cikin amsoshin da bayanan da ya ce ka kaddara ma ana haɗa mata da maza iyakar abin da za ka yi wa wannan hukunci ka ce an yi haram to wannan ya fi sauƙi sama da ƙyala mutane jahilai don sai sun yi kafirci gara a ce duk yadda aka yi an kulle ƙofa kana ciki in dai kana cikin musuluncin to duk wasu laifuffuka masu sauƙi ne amma duk wani laifi da aka ce ba ma kama ya laifin ya kai mutum ya bin musulunci to abu ya ɓaci da aka farkon abin da za ka kira su su shaida ba wanda ya kamata a bautatawa a sama ko a ƙasa sai Allah fa in ata'u laka bi zalik manzo Allah ya ce in sun amsa maka akan haka cewa za su sun karɓi kalmar shahada fa akhbirhum anna Allah azza wa jalla qad farada alaihim khamsa salawatin to ka ba su labari cewa Allah mai girma da ɗaukaka kuma ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila a kowane yini da dare in imanin ya samu to wannan ma zai wannan sallar ita ma za ta samu zama ana hada hadar kasuwa kawai mutum ya tashi ya katse ya je ya sallah ya dawo yana aikin ofis ga aiki yana tayi ga boca yana yana shiryawa amma ya ji kiran sallah ya ajiye ya je ya sallah ya dawo wannan sai imanin ya samu tuko in imanin bai gama ginuwa ba shine zai ga mutum yana hada salloli in harkoki suka yi harkoki kawai mutum sai ya ta harkarsa kawai sai ya gama sallah sallah ita ce wadda bai bawa muhimmanci ba sosai sai in ba shi da wani abu in kuka ga da an yi sallah lokacin sallah ya tashi yayi to ba shi da wasu program amma in yana da program to duk sai ya gama su zai sallah sallah Allah ya ba ta hakuri wallahi sai daga baya zai ta amma duk wanda ka gan shi da duk abin da yake da an ce lokacin sallah ya zai bari ya je to wannan yana nuna maka imaninsa yana da kyau shi yasa ko saban Allah mutum yake farkon abin da ake ba shawara in yana da imani shi ake tsaye da sallah sallolin farilla ka dinga yin su a cikin jami'i da lokaci yayi tashi kai yace fa yana ata'u laka bidhalik idan suka yadda suka yi maka biyayya akan bayan imani kuma za su yi salloli biyar fa akhbirhum to mataki na gaba kuma sai ka ba su labari annallaha qad farada alaihim sadaqa lalle Allah ya wajabta musu zakka to ukhadh min aghniyaihim za a karba daga mawadatan su fa turaddu ala fuqaraihim amma yadda ita ga talakawan su ba ni za a kawo ba ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a za a karba daga mawadata kuma a juya ta zuwa ga talakawa wannan yana nuna ma ana daukan addinin musulunci karantar da shi mataki mataki ne bitadarruj kaga sai aka fara cewa su imani su ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah in sun karɓi wannan to sai a ce to kuma akwai sallah in sun karɓi wannan tabu jikinsu sai a ce to kuma akwai zakar amma zakar mawadata ne za su dinga dan tsakurar wani abu da bai ta kara karya ba su dan bawa abokanansu talakawa fa ina ba'u laka idan suka yi maka biyayya suka yadda za su bada zakka sai manzo Allah ya jawo Mu'adh bin Jabal kunni fa iyyaka wa kara'im amwalihim yace ka kiyayi zabar wato ka kiyayi kama zababbun dukiyoyinsu wattaki da'watul mazlum ka kuma ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah kaga anan sai aka jawo shi mai karɓar zakka cewa kar ya je ya ga cewa shi ma'aikacin hukuma ne yana cikin 'yan hukumar zakka ya zo ya zalunci mai dukiya shi yasa aka ce ba a karɓa in dabbobi ne ba a karɓar manya-manya zaɓaɓɓun cikin garken ka ce su za a baka kuma ba a karɓar na can ƙasa ƙasƙantattun ciki a ƙwari talakawa ba a yin haka a tsaka-tsakiya shi yasa aka jawo mu'az cewa in sun yadda za su ba da zakka to kakka zalunce shi ashe wajen karɓar zakka ma za a iya zaluntar mai dukiya to Allah maɗaukakin sarki ya hana a yi zalunci komai kankantarsa shi yasa in kwandala ce bata kai nisabi ba aka ce ba zakka kwandala in bata cika ba ba zakka sai dai illa an ya sha a rabbul mal sai in mai dukiya ne ya ga dama ya waro wani kaso ya bayar amma dai haƙƙin Allah dukiyarsa bata kai a cire haƙƙin Allah ba don kwandala bata cika ba an fahimta da aka yi ce ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta kuma kar ka je ka zalunci mutanen da aka ce ka karɓo zakka a wajensu domin duk wanda aka zalunce shi karka gaye mai kudi ne wallahi in ka cuce shi kwandala bai yafe ba sai ka samu matsala dan ranar lahira wallahi sai an kwashi aikin ka biya shi dan wani gani yake ayyuka mai kudi ne da aka kawai dan naira dubu ɗayansa da na ci kila ma ya daina bai ma tambaye ka ba ko ba zai ma tambaye ka ba ka ba shi kudinsa wallahi Allah ya tsani zalunci kuma ba a ce ya kawai talaka ba ko talakan yi za shi yasa ba a shi yasa in aka zo maganar adalci ba a kallon waye ya zo shi yasa aka ce dan ka zo ka fashe da kuka ba shi ke nuna kana da gaskiya ba kila wancan taurin zuciya ne da shi ya fi ka gaskiya shi ba yi da saurin kuka in alkali saurin kuka yake yi sai ta daura marasa gaskiya sai ta daura kai masu gaskiya an fahimta dan wani zai zo ya fashe da kuka yana da ragowar zuciya wani kuma da kakkiyar zuciya yana da karfin rai shi ne mai gaskiya ma ba zai kuka ba shi yasa ya ce inna akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja wa liya na'ajatun wahida fa qala akfilni ha wa azzani fil khitab qala laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aji wa inna kathiran min al khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya ce wa qalilum ma hum kaman kai ne yanzu ya za ka wani lokaci talaka ne amma shi ne bai da gaskiya ya zo ya ce ala gafata malam ina da tinkiya ko akuya casa'in da a yana da abokin husumata yana da akuya casa'in da tara ina da guda ɗaya amma so yake kwace guda ɗaya sai ce ka amma ya zalunce ka bi su'ali na aji cika ila ne aji shi mai casa'in da tara amma guda ɗaya ka yake kallo to kuma tana yi yawa guda ɗayan ta mai ɗarinci to yanzu ba za a zo a kalli 99 nan ba sai a kalli ɗayan nan taka ce kai da ka zo kana kilemin guda ɗaya ka ce yana da 99 kai kuma kana da guda ɗaya amma so yake ya haɗa guda ɗari kila mai 99 nan la'alla ɗari ne ka ɗauke wa guda ɗaya kuma ka zo ka fi shi baki kana cewa yana da 99 kaga duk mai duk wanda bai yi zurfan tunani ba sai ga kai amma wannan zalunci ne ya kana da 99 za ka kwace wa mai guda ɗaya an fahimta ko kuma a ce ai yana da gidaje sun fi guda ɗari ya zo karɓa kuɗin haya kuma wai kai kana ganin bai kyauta ba haƙƙinsa ne don haka an hana a yi zalunci ko shugaba ya zalunci talaka ko talaka ya zalunci shugaba ko mai kuɗi ya zalunci talaka ko talaka ya zalunci mai kuɗi zalunci gaba ki ɗaya ba karɓaɓɓe ba ne a musulunci na fata an gane shi sa aka cewa mu'az ya kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin ba ta da shamaki tsakaninta da Allah kana can kana bacci wanda aka zalunta idansa a buɗe wa ainihin lahi lamtanami idan Allah ku ba ta bacci an fahimta zabi da kai kana can kana ta bacci shi kuma walmazulumu muntabihun ya du'u alaika wa ainihin lahi lamtanami yana ta addu'a a kanka Allah wane ya zalunce ni ya cinye mun haƙina Allah ka bi mun haƙina idan Allah ku ba ta bacci da aka zalunci ka kiyaye shi komai kankantarsa in ya shigo cikin sabga ka za ka sha mamaki Allah ya kiyaye wannan hadithin imam al-bukhari a cikin kitabun zaka babu wujubu zaka ya kawo wannan hadisin ruwayar abdullahi dan abbas intaha bayanu dariqis sunnatul muhammadiyyati fi babu zaka malai ce adan ne bayani ya kare ko ya tike game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a abin da ya shafi zaka ala sabili tanbihil uqala la ala sabilil ihsa al bid'u fi zaka sai bid'o'i kuma ita kanta zakka ashe shedan bai bata ba sai da ya koya wa mutane ya sunnanta wa mutane bid'o'i ya mantar da su ya kawar da su daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan bid'a wa amma ma ahadathahu an-nas fi hadha al-bab alladhi huwa babu zakati min al-bid'i shaytaniyya mala yace amma game da abinda mutane suka kirkiro a wannan babi ma'ana babun zakka na irin bid'o'i na shedan fa min zalika yana daga cikin irin wannan bid'o'in takhiru i'ta'iha ba'da wujubiha jinkirin bayar da zakka bayan ta wajaba ila yaumi ashura wai har sai ranar ashura wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'ar haramtacciyar bid'a ce malamai duk sun yi ijma'i akan haramun mutum lokacin zakkarsa yayi amma sai yayi jinkiri ya fitar da zakar wai sai ranar ashura ranar goma ga watan muharram ila wannan bid'a ma ba kowa ya santa ba ko to malam ya riski wannan bidiyar akwai mutum masu kudin da lokacin zakarsu ya yi amma ba za su cire zakarsu ba sai ranar goma ga watan almuharram ranar ashura ƙin cire zakka bayan ta waje ba wannan bid'a ce da ba ta zo daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da lokaci ya yi ka yi lissafi ka ba wa talakawa ka ba wa mabukata ka ba wa inda allah ya ce a ba wa haƙƙinsu da haka yana daga cikin bid'a jinkirtar da bayar da zakka bayan ta riga ta wajaba wajabta ta shine dukiyarka ta kai nisabi kuma ta shekara dindi to ka ƙara wani adadin lokaci bayan ta shekara ta kai nisabi wato nisabin ya shekara to wannan bid'a ce kuma bid'a haramtacciya zuwa ranar ashura ko zuwa wani watan daban ba ranar ashura din ba li'annahu yajibu ala kulli wahidin domin abin da yake wajibi akan kowa an yi zakkiya malahu in dai mai dukiya ne ya bada zakar dukiyarsa bi tamami haulihi da shekara ta cika wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj tajibu ala ba'dihim az-zaka tajibu ala ba'dihim az-zaka zakka takan wajaba akan wasu daga cikin mutane masalan misali na'am as-salat ni ma na soke ku gyara azzaka ne maganar sallah ake ko zaka kuskuren bugu ne tajibu ala ba'dihimus azzaka ba as-sala ba gyara ibn al-hajj a cikin littafin sa madakal yace tajibu ala ba'dihim zaka za ka ga zakka ta wajaba akan wasu daga cikin musulmi masalan fi shahar safar misali tun watan safar zakkar ta wajaba ya samu abin da ya kai nisabi tun watan safar na shekarar da ta wuce kuma ga watan safar din ya kewayo kaga lokacin zakar sa yayi aw rabi' ko kuma ya samu dukiyarsa ta kai nisabi tun rabi'il awwal na shekarar da ta wuce rabi'il awwal ya zagayo na wannan shekarar kaga lokacin zakarsa yayi amma sai ka ga zakar ta wajaba tun a safar ko a rabi'il awwal aw gairihi ma ko wanin su min shuhuri sana wato daga watannin shekara fa yu'akhiruna i'ta'a ma wajaba alaihim amma sai ga sun jinkirtar da bayar da abin da ya wajaba akan su ila yaumi ashura wai sai ranar ashura Allah ya ce ranar da dukiyarka ta shekara kai kuma shedan ya zo ya ce ma ranar ashura ta fi falala da haka mutum ya kamata ya fitar ranar ainihin wato kila watan zulhajji ya kamata ya cire sai ce a watan zulhajji nan yana fita fa sai safa sai sai muharram to kuma an ce ta fi falala a ashura bari ya jinkirta ya kara wata daya in watan ainihin almuharram ya kama goma ga shi shine ashura da cire wannan ma anzalallahu biha min sultan wannan abun Allah bai saukar da hujja akan wannan ba ba wata hujja akan wannan da aka dukiyar ka a duk lokacin da ta cika nisabi kuma ta shekara ka cire zakka ko a wani wata cikin watannin musulunci wa min zalika yana daga cikin haka iddiqaruha ajiye zakka li'idamil adiyab don ciyar da baki akwai kuma wanda shi zai cire zakar amma duk waɗanda suka zo neman taimako a cikin zakar zai basu in kun zo za ku gina masallaci sai za ku- sai ya ɗauko dubu ɗari ko ɗari biyu a cikin zakka sai ya baku in aka zo aka ce wani ba shi da lafiya za a kai shi asibiti ana neman taimako ya ciro dubu hamsin a cikin zakan ne sai ya bayar idan ya yi baƙi sai ya je ya siyo kaji ya siyo lemuka kala-kala a cikin kuɗin zakar ku kuna ganin a cikin dukiyarsa kuka abin nan nan ku dukiyar zakka ce akwai kuma wanda wai ku ba ku san me za ku yi da kuɗin ba sai ya siyo hatsi shi ya tsani ya ɗauki kuɗin ya baku ku ba ku san ciwon kuɗi ba me za ku yi da kuɗi ku kawai gero da shinka da ma- da masara kawai shi kuke so ku samu kawai ku dai ku ci da haka ku kun yi cire kuɗinsa miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar kawai sai a je dawano ko a je kasuwar hatsi kawai sai a siyo shinkafa gero masara kawai ya zo a yi taraba mutane zai ta murna a cika kofar gidan a yi ta kokawa mai buhu ɗaya mai rabin buhu mai buhu biyu haka ita rarrabawa kuna ganin kamar mutum ne mai kyauta mutum ne mai son taimakawa talaka nan ku kuɗinka ne wanda kila kai inda tambayar ka aka yi ba hatsin kake so ba kuɗi zai baka domin kuɗin shi multipurpose ne za ka iya sayan hatsi da shi za ka iya sayan kayan miya za ka iya sayan magani za ka in aka baka kuɗin kai sai ka ga wace damuwa kake ciki a lokacin sai ka magance ta a'a wani mai kuɗin shi wai yana kyashin ya ɗauki kuɗin ya bayar kawai sai ya siyo wa talakawa kayan ab- abinci sai ya zo ya dinga raba musu ko kuma in baƙi ya baƙi kawai sai a yi ta wannan ko kuma za a yi wata hidima kawai sai ya zo ya dinga kashe kuɗi a cikin wannan hidimar to sai mala ya ce yana daga cikin bidiyo'in da wasu cikin masu kuɗi suke iddikharuha ya cire zakat tana nan ba zai ci ba amma tana nan li'idamil adiyab baƙi zai dinga yi wa hidima da ita wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma bid'a ce haramtacciya malamai sun yi ijma'i akan haka liwajhaini saboda fuskoki guda biyu tana da illa ta fuskoki guda biyu irin wannan zakar ahaduhuma ɗaya daga cikin su ta'khiru i'ta'i zakati liman yastahiquha waqtal wujub na farko dai kaga ya fada kan bid'a can ta farko jinkirtar da ya jinkirta bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu zakka a lokacin da ta wajaba wanda wannan dama a baya mala ya ga mana bid'a ne wasani sannan na biyu ihim- ihtimalu kauni ba'd al-adiyaf la yastahiquha sannan akwai yiwuwar wasu daga cikin bakin da ya kashe wa kudin zakar ba sa cin zakka sun wuce ta bai cancanta a basu zakka ba domin ce aka yi baƙi yake cewa kila baƙin kuma kala-kala ne wasu manyan mutane ne su ma masu cire zakka ne kuma ya zo a cikin kuɗin zakka ya ciri kuɗin zakka ya sa an siyo musu kaza an musu hidima an daddafa musu abinci kala-kala a cikin kuɗin zakka wel kuma su ma masu kuɗi ne masu cire zakka ne kaga ya aikata laifi ta fuska guda biyu na farko ya ajiye ta sai in baƙi sun faɗo kaga ya jinkirta bada zakka ga mutanen da ake so a bada zakka a basu zakka wannan bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu wasu daga cikin baƙin da zai zo yayi wa hidima da kuɗin zakka bai halatta su ci zakka ba to saboda waɗannan dalilan guda biyu shi yasa mala ya ce wannan shi ma ajiye zakka dan a dinga yi wa talakawa ko mabukatan zakkar wasu abubuwa a kuma lokacin da ba lokacin aka ce a bayar ba kuma ba wannan abin aka ce a yi ba wannan shi ma bid'a ne wa min zalika yana daga ciki wato yana daga cikin bid'a a babun zakka i'da'u hal imamu ko i'da'u hal imama at-tarawih bayar da ita ga lim- limamin tarawihi ujratan ala imamatihi ladan tarawihin da yawa mutane irin masallatan nan na masu kudi tunda shi liman da yake zuwa yana tarawihi wani ana masa albashi ko a yi masa allowance to duk limaman da suka zo suka ja sallah za a ga an ba su ambulan an ba su kudade misali su ba su sani ba suna ta murna kudin zakka ne kudin zakka ne amma ya biya su ladan limancin da suka yi an fahimta kenan ya cire zakkar tana nan amma in ramadan ya zo duk sallamar da zai yi wa malaman da suka zo suka yi sallah a masallacinsa a cikin wannan kudin zakkan ne ba aljihunsa ba ne wa huwa bid'atun muharramatun muharramatun ijma'an mala yace wannan ita ma bid'a ce haramtacciya li'anna zalika la yakfi domin hakan baya wadatarwa wa in kana al-mu'ta mimman yastahiquha ko da yake wanda aka bawan kila yana daga cikin wanda sun cancanci a basu zakka din li'annahu udiyaha ala wajhi al-ujra abinda yasa aka ce haramun ne an yi bid'a saboda an bashi ita ba ta fuskar zakka ba an bashi ita a matsayin ladan limancin da yayi mafhum wannan shine kawai yasa ta zama bid'a amma in ya zama to dama watan fitar da zakkarsa da Ramadan da haka a daidai wannan lokaci allowances din da yake bawa limaman da suke jan sallah yana nan ya ba su abin su kuma sannan ya wari zakka ya ba su wannan kaga nurun ala nur wa min zalika yana daga cikin bid'a abin da ya shafi zakka i'da'u qaribihi alladhi la talzamuhu nafaqatuhu akthara mimma yu'di ghayrahu minha ya bawa wani cikin makusantansa irin waɗanda ciyar da su ba a wuyansa yake ba sama da abin da ya ba wani daban misali yana da ƙannansa da 'ya'yan wansa ko kuma ainihin wato yayyen iyayensa da ƙannan iyayensa duk suna nan yana ba su zakka amma da ya tashi sai ya ba su mai tsoka sauran mutanen gari kuma sai ya ba su wadda take bata kai tasu ba an fahimta yake cewa wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce amma mai sauki bid'a ce makruhiya ya ba kowa da kowa da ƴan uwansa ya ba su sauran mutanen gari makota da ya ba su amma abin da ya ba wa ƴan uwansa ya ba su kaso mai tsoka sama da abin da ya ba sauran mutane wannan shi ma yayi bid'a makruhiya an fahimta ko da yake malamai suna ganin ba laifi bane mutum ya ka domin ka'idar ma an ma fi so ka ba wa na jiki ko ɗan uwanka zaka in dai ba kai kake ci da shi ba don ka'idar zaka ba a ba da zaka ga wanda kai kake ciyar da shi nauyin ciyar da shi a wuyan kai an fahimta ko to shi yasa amma in ba kai kake ciyar da shi ba babu laifi domin sun ce in ka ba wa ɗan uwanka zaka a aiki biyu kai ka ba da haƙƙin Allah kuma ka sadar da zumunci shi sa malamai suna ganin in ma kararraba ta ga 'yan uwanka ba ta fita waje ba babu laifi an fahimta babu laifi ko kuma kana iya warar kaso ɗin mai yawa ka raba 'yan uwanka wani adadi kuma ka raba sauran waɗanda su kuma a ƙarƙashin ka suke ko yaranka ne a kasuwa ko kuma ainihin makotanka ne ga gida ga gida da sauransu kuma suna cikin mabukata ka babba su wani kaso babu laifi an fahimta wannan kaga gafa wanda wai yayi karfin hali ya cire ta ne kuma shaidan bai bar shi ba sai da ya biyo shi kuma yake nema ya lalata masa aiki wayancan fa akwai wanda su basu cire ba ba da su ake magana ba su wannan la mahalla lahum min al-i'rab ana magana akan wanda shi yayi karfin hali ya fi karfin zuciyarsa ya cire to kuma in bai a hankali ba kuma shaidan sai ya zo ya lalata zakkar wajen kuma yanda zai sarrafa zakkar shi yasa ba ka da wani zaɓi mu hatta waɗanda za su sinfin mutanen da za su ci zakka Allah bai bakka kai ijtihadi da kanka ba ya gaya masu ka koma cikin suratul tauba Allah ya faɗi rukunin ainihin wato ajujuwa guda takwas yace su za a ba zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal garimin wa fi sabilillah wa ibn sabil su aka ce a ba zakka da haka kaga kenan ba ce aka kai ijtihadin kanka ba a sai ka koma waccan ayar kaga suwaye wa'annan rukunin mutane ne aka ce a basu zakka in akwai irin wa'annan rukunin a cikin yan uwanka ba su ba laifi ka yi aiki biyu ka sadar da zumunci ka fitar da haƙƙin Allah kar kuma ka zamanto akwai kuma wanda shi kuma yan uwan nasa kwata-kwata su kuma baya ba su kaga wannan ba daidai bane za ga su kuma suna ta korafi baya ba su amma can waje zaka ji wani an bashi wani an bashi wani an bashi su kuma yan uwan ne baya ba wannan shi kuma kuskure ne kila ko wani tunani yake da shi cewa ba a ba yan uwa Allahu ta'ala alam amma akwai irin wayannan mutanen su kuma da haka kana iya ka warar kaso mai yawa ka ba yan uwa ragowa kuma ka ba wasu mutanen daban wa fil kharashi yukrahu li rabbil mal an yukhassisa qaribahu alladhi la talzamuhu nafaqatuhu biz zakati fa in a'tahu mithla ghayrihi fala karaha yazo cikin littafin kharshi ko karashi karshi cewa ya zo a cikin littafin harshe an karhanta mai kuɗi mai dukiya ya waru wasu cikin 'yan uwansa wa'anda ba shi ke ɗaukan ɗawainiyarsu ba ba shi ke ciyar da su ba ya ware su ya ba su zakka mai yawa sama da abin da ya ba wani wanda ba ɗan uwansa ba amma in ya ba su kamar yadda ya ba sauran mutane wannan babu karhanci babu laifi wa fil kharshi innan na'iba yukrahu lahu hinastina ba hinastina bati an yukhassisa qarabata rabbil mal bizaka to mun tsallake to wa min dalika takhsisul annaib qarabata rabbil mal ko yana daga cikin bid'a wai takhsisun naibi qarabata rabbil mal biha wa itha wa itharuhum wa huwa bid'atun makruha shi mai kudin yana da wani babban yaransa ko yana da cikin yaransa wanda ya aminta da su da haka shi yake bawa ya ce raba dan ya faranta wa mai kudin sai ya dinga fifita 'yan uwan mai kudin yana ba su zakkan mai yawa saboda sauran mutane shine ma'ana wa min zalika yana daga cikin bid'a takhsisun na'ibi na'ibin mai kudi ma'ana wakilin mai kudi ya keɓanci wato a rabbil mal a karabata rabbil mal ya keɓanci 'yan uwan mai dukiyar biha da zakar ya zama su kaɗai ya ba wa itharuhum da kuma fifita su ba su kaɗai ya ba ba amma ya fifita su akan sauran mutane shi wakilin mai kuɗin da ya ba shi zakka ya ce ya raba da ya zo sai ya dinga ba wa ‘yan uwan mai kuɗin kawai bai ba wani ba to wannan yana daga cikin bida a ba su a ba wasu an gane ko wafil harshi innan na'iba haƙiƙa shi wakili yukurahu lahu an karhanta masa hina listinabati lokacin da aka wakilta shi an yi hassisa ƙarabata rabbil mal ya keɓance ya ware ‘yan uwan mai kuɗin mai dukiyar bin zakata da zaka ya zama su kaɗai ya ba zaka wa kaza isaruhum haka ma an karhanta fifita su shi mai kuɗin ba shi ya dinga raba dukiyar da kansa ba ya wakilta wani cikin yaransa ya ce ya raba zakar ya ɗauki kuɗin ya bashi shi kuma da ya zo ko dai ‘yan uwan mai dukiyar kawai ya ba ko kuma a ya ba sauran mutane amma ya fifita ‘yan uwan mai dukiyar fiye da sauran mutane saboda haƙƙin zakar ba haƙƙin iya ‘yan uwan mamaci ba ne rukunin mutane takwas Allah ya ambata ba kuma ‘yan uwanka kawai aka ce ba ina ba ta gane rukunin mutanen takwas ɗin nan ko kana magana da mutum ko baka magana da shi ko kana shiri da shi ko baka shiri ko ungoku yake ko ba ungoku yake ba ko kana da alaka da shi ta jini ko baka da shi inda yana cikin mutane takwas nan ya cancanci ka bashi zakka wa amma i'ta'uhum mithla ghayrihim amma wakilin mai dukiya ya bawa yan uwan mai dukiyar irin yanda ya bawa wasunsu fala karahata fi zalika wannan babu karhanci a cikin hakan in kanu min ahliha inda sun cancanci su ci zakadin walin na'ibi an ya akhudha minha in kana min ahliha bil ma'ruf wakilin mai kuɗi shi ma zai iya ɗiban zakar ya zuba a aljihunsa in yana daga cikin waɗanda sun cancanci su ci zakar amma fa da kyautatawa kar ya ga wuƙa da nama tana hannunsa ya kuma son zuciya shi ma sai dai in mai dukiyar ya ce ka gama rabawa ka zo na ware ma naka to bai halatta ya taba an bayyanta amincin da ya maka ya ce maka ka raba kuma ka san naka yana nan to ka ka taba wannan amma in ka san da ya danka ma shikenan kai ba wani baka naka zai ba kuma kai ma kana daga ciki wanda kana daga cikin wanda sun cancanci su ci zakka to ba laifi kai ma ka waru wani kaso a ciki ka ajiye wa kanka ka rabawa sauran mutane ragowar wannan kai haka babu laifi matukar ba a samu san zuciya ya shigo ciki ba shi sa aka ce bil ma'ruf da abin da yake sananne a shari'a shine sai a kalli nauyin kudin a kalli nauyin mabukatan to wannan shi zai sa ka ga cewa to kai kamata ya ka dauki kaza dan masu bukatar suna da yawa waɗanda ake so a rabawa suna da yawa wannan zai sa kai kuma sai ka yi haƙuri da ɗan kaɗan ka ɗan wari abin da kake ganin za ka wara rago kuma sai ka raba musu wa min zalika yana daga cikin bid'a az-ziyadatu fil fitri ala sa'in wajen zakafin da kai ƙari akan sa'i ɗaya kaji wata matsala kuma shi sa'in sa'in nan da ake magana bai kai kwananmu na awo ba wannan ɗan kofin mudin nabi kofi hudu shine sa'i ɗaya wani sai ga yaushe zan tsaya ɓata lokaci na ta auna da wannan ɗan gwangwanin wajen mutum ashirin zan cire wa fa kai auna kwano ashirin kawai auna kwano ashirin to kaji inda Allah yana son kwano kwanan yake so sai ce ka auna kwano ashirin don me yasa za ka dinga yi wa shari'a karan bani ta ce sa'i ɗaya kuma ka auna kwano ɗaya waye gaya ma kwano ɗaya sa'i ne kofi hudu wannan mudin nabin shine sa'i ɗaya in kana ganin akwai wahala yanzu dama an samar da shi ainihin sa'in wannan kofi hudun to yanzu an haɗe shi guri guda in ka je kasuwa za ka samu in ka cika shi to na mutum ɗaya ke in ko baka same shi ba to sai dai ka yi wani measurement ka ɗebi kofi ɗaya ka zuba a kwano ka ɗebi kofi na biyu ka zuba kofi na uku ka zuba kofi na hudu ka zuba sai ka ga ina gejin da ya tsaya to sai ka dinga auna daidai wannan gejin in ko ba haka ba dan ka samu nutsuwa karshe dan ya saka kai bid'a لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku dinga shan gaban Allah da manzansa an ce sa'i ɗaya to sa'i ɗayan ake so a ga za ka yi aiki da waya kifa inda amurhi wa nahihi umarnin sa'i aka ce za ga da yawa ana faduwa za ga kawai wani ce aiki kawai kwano ɗaya kenan wani ma su su biyu ne da shi da matarsa sai ce a auno masa kwano biyu kawai dan shinkafa kwano kawai ana kwano biyu ki aika gidan wani so ake kai aiki da sunna a komai annabi ya koya maka komai kuma wanda ya fi shi ya koya ma original din ya koya ma dukkan kai baby in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna guda ɗaya ka dace in Allah ya karbe ta ka dace yanzu wannan kawai in kaga cewa kai ba za ka yi saɓanin yadda annabi ya ba sai ka bi annaba har a wajen auna mudun nabi din nan na awo la'alla duk sunnonin da kake koyi da annabi ba su za su kai ka aljanna ba wannan da kake yi shine zai kai ka aljanna da hakan aka ce sa'i ɗaya shine wannan kwanan guda nawa wannan gwangwanin mudun nabi guda hudu in kuma ka samu wannan sa'in yanzu wanda ya haɗe guda hudun shikenan sai ka zo ka auna da shi in ku da wannan kwanan namu za ka yi amfani da shi wani ma saboda kasaita na bogaji zai kawai ci a auna da shi in ba zakafin da kai ba ne ɗauki buhu su kutum ka ba mutum wannan ba kuma kayi kyauta kuma za ka samu lada na'am na'am eh cikawa kawai in ka ɗebo ya cika shi kenan ba ce aka sai ya yi tsiri ba cika shi aka ce ba tsiri ba da aka kaga kenan shafewa shi ne daidai in kuma baka shafe ba to in ka ɗebo shi kaga ya cika bai yi wannan tsirin ba ba saboda mun riga mun saba dinga ɗebo ana zubawa wani ma yana dan tattarewa haka sai ya dan yi wannan toliyar shedan lalata shedan fa lalata duk hanyar da za ta kai ka aljanna he da ya shigo ya kawo matsala a ciki duk hanyar da za ka bi Allah ka samu lada ka samu aljanna wallahi tallahi sai da shedan ya kawo matsala saboda haka sai kana taka tsantsan da shi da gaske yake faɗa yake da kai fa yanzu duk sai ka sha a ko'ina sai ka zo ka faɗi a jarabawar auna mudun nabi shi yasa sai dan fodiyo yake maka ishara yake cewa wa min zalika wai yana cikin bid'o'i a zakafud da kai az-ziyadatu fil fidri ƙari da za a samu komai kankantar sa wajen fidda zakafud da kai ala sa'in akan sa'i daya shari'a sa'i ta ce sa'un min sha'ir au burrin au aƙiɗin da sauransu ya ce wa huwa bid'atun makaruha wannan ƙarin bid'a ce wadda take a barƙyama misalu zalika misalin haka kama ƙala ba'dul ulama kamar yadda wasu malamai suka ce an yazida ala asharati asu'in sa'an ba asbu'in bane ku jara asu'in wannan alifin ɗin sai kai mai madda a samansa sai ka sa sadun da ayin ba asbu'in ba ne an yazi da ala asharati asu'in an gane ku sa'an wai mutum sa'i goma zai fitar da shi da iyalansa sa'i goma su su goma ne sa'i nawa kenan na'am sa'i nawa kenan sa'i goma tunda su su goma ne to mutum ya yi gyara misali sai mutum ya zama to ya yi daidai din wajen awon ya auna mudunabin guda hudu ko ya samu sa'i din ya auna kuma ya yi gyara shine ya ƙara sa'i ɗaya akan goma su su goma ne ana buƙatar shari'a tana buƙatar ya ba da sa'i goma sai ya ba da sa'i goma sha ɗaya to wannan shi ma bida ne wa tilka ziyada istizharun ala shari'i domin irin wannan ƙare-ƙaren da kake ganin su barin ɗan ƙara kaɗan barin ɗan ƙara kaɗan ai wannan abun barin ɗan ƙara kaɗan wannan ƙare-ƙaren da kake kallon sa istizharun ala shari'i shan gaban shari'a ne wa qillatu adabin ma'ahu da kuma ƙarancin ladabi game da Allah Allah ya ce ma sa'i ɗaya dan me yasa zaka ƙara biyayya kai Allah ya ce ma sa'i kai sama da sa'i umarni fa ya baka yace sa'i yake so to ya zaka yi sama da sa'i wannan yana nuna akwai karancin ladabi wajen mu'amala ka da Allah dan hakin da kare na kaga sai ya tsoka ne ma ido Allah madaukakin sarki ya samu dace intaha ma ahdathahu an-nasu fi babi zaka min al-bida'i shaytaniyya ala sabili tanbih al-uqala la ala sabili al-ihsa malai ce anan ne bayani ya tike game da bid'o'in da mutane suka kirkira a babun zakka na bid'o'i irin na shaidan duk wannan bayanin an yi shi ne don faɗakar da mahankalta ba don lissafawa da kirga laifuffukan da mutane da zunuban da suke aikatawa ba abinda mawa karanta ya zama daidai Allah shi ba mu